sai ya warka raka ɗaya ta rage hudawar rana auren ka ɗaya ne fa inda wai turkul witra ya bar witri wai salli subha yayi asuba wa in tasala waqtin thalath rak'at in kuma kan rana ta hudu za iya samun raka uku aw arba ko raka hudu fa inda wai salli witr sai kai witri thumma subhu sai kuma asuba wa in tasala khams rak'at in lokaci zai yalwata iya samun raka'a biyar ka hudawar hudawar rana sallar shafa'a ka yi shafa'i wal witr da witri wa subha da asuba wa taraka al-fajr sai kuma ya baraka al-fajr wa in tasali sab'i raka'atin ka warka amma zaka iya samun raka'a bakwai ka ka hudawar rana sallar shafa'a wal witr wal fajr wa subha wannan abu sa ra'ayin waɗansu kenan daga malikawa shi yasa ka ce kauli rajihi wutri wannan shine karshen shi da zarar an ci alfijir ya hudo lokacin wutri ya huce babu zancen kai wutri sai dai kai rak'atul fajr sai kai sallar asuba wani lokaci zaka ga wasu sukan shigowa masallaci an tare sallar asuba ba su yi rak'atul fajr ba sai su koma gehe su dinga kokarin rak'atul fajr wannan kuskure ne duk da zaka ga to ai zan yi kokari in ida in samu raka'a farko kuskure ne annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa idza qimatu salat fala salata illa allati uqimat aw illa al-maktuba duk lokacin da aka tashi sallah to babu kirkirar wata nafila sai dai dole sallar da ka farko saboda haka da ka shigo masallaci an tsara sallah ka bar rakatul fajr kai ka bara ka buli ba a lokacin da liman ya kare rakatul fajr za ka rama ta ta fuskar ko dai ana ida kai tsaye ka koma baya ka kara rakatul fajr ɗin ka ya halitta ko kuma kana iya bari sai rana ta ɗago waƙatun tuha kuma shi kenan kana iya ta har zuwa dab da sha biyu kenan inda rana ba ta yi zawali ba in dai raka a farko ba za ta koce maka ba ka ci ko ɗayar uwarta sai kuma ka bi shi sau da nafsara sai na cewa man ada raka min su raka a faƙa da ana raka su ba wanda ya samu raka ɗaya fa kada da raka suba man adraka raka'atan min al-asr qabla an taghrub ash-shams fa kada adraka as-sala in ka samu raka ɗaya daga al-asr kan rana ta fada to ka samu da asar ma'ana ne ka ci ko ilwata to haka in ka samu raka ɗaya daga sallar nafila kenan yanzu ka samu wanda me ya rage sai ka ci ko ɗaya Allahumma sai dai in liman zai warware daga ruku'u na wannan raka'a to zai ka baraka a fajr din da kake kai sallama sai ka bi shi kenan ka bi shi amma in ba nan baka ciko duk da mas'ala ce khilafiyya wasu sai akan kawo mutlaqan kenan zaka cire to amma hadisin akwai ihtimali akwai ihtimali shi yasa ma waɗansu daga zahiriya suna ga koda ma kana a cikin attahiya ne kawai da an yi kabbar harama ka katsi to amma wannan da akwai zurfafawa a ƙarƙashin nan sau da aka abin da ya yi kenan inda har za ka iya samu to kawai ka ƙaraso kuma sai kai kaga ka samu ababe guda biyu a tsariya salatar idani sallar idi wahiyar suna mu'akkada suna ce mai ƙarfi fi haƙƙi man talzamul juma'a a haƙƙin wanda juma'a ta lazumta kenan ba bawa ba ba ɗan bulaguro ba ba marar lahiya ba ba kuma mace ba sai dai hadisi na umar qiya na kariyar ra'a gare ta da yake cikin bukhari tana cewa umar amarna rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nukhrij al-huyyat wal qawatiq fa yatazin al-huyyat al-musalla annabi sallallahu alaihi wasallam umarce mu hatta da matan da suke al'ada ranar idi gaba ɗaya su fita sai dai su kaurace ma gurin da ake yin sallah kaga kenan ana bukata hatta da mata ma duk su fita yace وهي سنة مؤكدة في حق من تلزمه الجمعة مستحبة في حق في حق العبد أما مستحب ne a haƙƙin bawa wal musafiri da dan bulaguro wal mar'ati da kuma mace wa sifatu harakatani sifat taraka bi ce da ghairi azalin wala iqama ba tare da kiran sallah ba ba tare da iqama ba yukabbiru fil ula kabbara farko malam zai kabbara ba da takabiratul ihram sitta takabiratul har kabbara harama kenan saba takabirat wa bi thaniya khamsu takabiratin ba da takabiratul qiyam wala yasab rafu lidayn fi shay'in min at-takbir ba so ba ka daga hannuwa a kabarbari zuwa takbiratul ihram sai dai a kabbara harama wayannan sai takbir a sallar idi sai mutum ya mance kabbara raja ilai ya koma yi wannan malam ya za a yi dai a dar kuma ta yi matsar dai bai kullu ruku ba wa sajada ba'da salami musabbabin barin wannan sai sujada ba'di wa yastahabbu aljara bil takbir mustahabbi ne kuma kabbar a bayyana ta wa tatayyub da kuma sanya turare kina takabbara bayyaninta a bayyane da halin tsaye a idi da kana zaune a idi wa tatayyub mustahabbi ne sa turare wa tazayyun da kuma yin kwalliya sa sababbin kaya bi tsiyabil jarida da sabon tufana kabar da aka ce za a yi sai sujjada bayan sallah bayan sallama in ka koma kan da ta in ka in ka ruku in ka ba ta ka wuce kabar ko ka in ka koma kan da
wanda sai ta kabira raja ilai in ka mance kabbara sai ka koma ka yi wannan kabbara ne kaga ai tuntun ka ketara matakin da sai kuma ka dawo malam ya za ya dai ala rukubatin matukar dai baka tsora hannuwa ba a bisa gwiwoyi in kuma ka tsora hannuwa ka gwiwoyi ka kulla kenan inda he bayan ka kulla kuma sai ka dawo kai to ce sai ka sujjera saboda karin da ka samu amma in dai har ka kulla kawai kenan lokacin yin ta ya wuce ba za ka dawo ba kanta duk lokacin da mutum ya shiga wani rukuni daga rukunne to ba zai dawo ba kan abin da yake sunna
sujjada ce za ta rama da kammacin kabar yawwa kenan sujada ce za ta zama kambacin a'a sujada ta zama kambacin karin da ya yi kenan na wani aiki daga ayyuka a jinsin sallah tun da sababin yin sujada bali shine kenan samun tsari to yanzu kaga hali ya tafi kuma sai kara dawowa ويستحب الجهر بالتكبير والتطيب والتزين بالثياب الجديده liman ya kadiru alaiha ga wanda yake da iko wa rajo min tariqin ghairin lati ja'a minha sai kuma masanya hanya in ka bi ta dama ka dawo ta hagu dan saboda nuna kenan dandazo da haiba ta al'umma ta musulmi da kuma ragowar titina su maka shaida kenan dan nuna sha'ir na addinin musulunci ko kuma dan taimaka ma waɗanda suke miskinai liman ya kadiru alaiha ga wanda yake da iko kan wannan canza hanyar liman ya kadiru ala ziyabil jadid wa rujumin tsari ghairu lati ja'a minha da kuma masanya hanya sabanin hanyar da mutum ya taho wal fitr qabla ar-rawani ila al-musalla sai kuma cin abinci kafin tahiya zuwa musalla zuwa hilin idi aka ce al-musalla shine farfajiyar idi al-jami' masallacin juma'a al-masjid masallatai haka kenan waɗanda suke gaba gari fi idil fitr inda idi na layya ne ka ci abinci kan ka tafi wa ta'khiruhu da kuma jinkirta fi idin naha a idi na layya in so samu ne har sai ba da udhiya bayan dawowa kenan daga idi wa takbiru fihi da kuma yin kabarbari a idan azumi a idi na layi a ƙiba kamsa ashara farida tsawon kwanuka uku wannan ayyamun tashrik tun daga rana arafa za ka kama kenan tun daga azuhur ta rana arafa har zuwa da asar ta ƙarshen ayyamun tashrik rana ta uku kenan ba da salatul farida awwalu hazuhur yawman nahar na warko azuhur na yawman nahar sabani ne na malamai shin yaushe ne ake farawa wasu ka ce a zuwar ta yawan nahar amma kauli wanda yawanci sabai da suke kai kamar yadda aka yi a wancan shine kenan ranar arafa wa akiru asubu yawmar rabi min karshe kuma asuba ta rana ta hudu wa sifatu takbir sifar kabbara duk da dukkanin kaifiyar da ka kawo yayi saboda kaifiyar sun sha bamba sai mala ya ɗauki wannan Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah wallahu akbar Allahu akbar walillahi alhamd wannan bayan sallama astaghfirullah astaghfirullah allahumma anta salam minka salam tabarak ta zal jalal ikram da kai wannan qabla tasbih sai kai allahu akbar allahu akbar la ilaha illallah allahu akbar allahu akbar wallahi alhamd liman ne kuma mu duka tsaya an ce ba a bukata da sauti daya saboda ba a samu kenan yin haka nan yau ba ko liman ya hodi a amsa kenan kowa zai sai kuma bambanci zikiri inda aka bayyana ana bukata bayyanawa kamar waɗannan takbirat din akan yin su a bayyana amma in ba nan ba annabi sallallahu alaihi in ba da nihi ta'lim ba karantarwa asali kenan ulu rabbakum tadarruan wa khufiya kenan boyewa khifatan wa duna jaha saboda haka kenan abin da yake boyewa shi yasa lokacin da aka dawo daga ghazwat tabuk sabai suna daga murya Allahu akbar Allahu akbar lakin sa sai ce ayyuhan nas irba'u ala anfusikum fa innakum la tad'una asamma wala ghaiba innakum tad'una samian qariban mujiba ya ku mutane ku sassauta ma kawunan ku san cewa ba kurma kuke kira ba ba wanda bayyanan ba wanda kuke kira yana nan sannan kuma yana amsa muku subhanahu wa ta'ala kenan abin da ake bukata mutum ya zamanto duk zikirin da zai in ba gurin bayyanawa ba wanda an samu bayyanawa to yi shi a asirce shine abin da yake sunna kaga wannan takbirat su abin da yazo a bayyana ake saboda haka sai ka yi su a bayyane a tsalita sallar ta uku salatu kusufi shams sallar kisfewar rana ko al-kusuf gabaki daya ko kuma wani ba'adi na kusuf wasu daga malikawa sun tsaye akan cewa idan wata ne ba za irin kaifiyar wannan sallahin ba ya faru zamana nan sassa an samu kusur wanda yake na shams a nan sarasa kuma yi wannan sallah tare da wannan kaifiya sau da haka babu bambanci duk inda aka samu kusur wala shams wala kamar kenan wannan sallah ita ce dai za a yi salatu kusufi shams a lokacin da aka samu kisbewar rana shine tahiyar hasken rana ga baki daya ko kuma wani ba'adi na hasken rana ko tsayiyar hasken wata ga baki daya ko wani bangare na hasken wata wannan kar ya zama to kisbe wanda ya an sa na'ura za a gani ya zama kawai a ganin ido a zahiri duk lokacin da aka samu kusufi to an shara zai wannan sunna koyon sunna fi haƙi kulle mukallafin salatul kusuf sunna ce a haƙƙin dukkanin baligi zakaran namiji a kunsa ko kuma mace wa yastafu iqawa fil masjidi mustahabi ne a yi ta a masallaci war jam'u laha sannan kuma a yi jam'u ba daidai ku ba wa waqatuha lokacin ta min hillin nafila daga lokacin da yake halitta yin nafila lil zawali har zuwa waqtin zawali a duk lokacin da aka samu kusufi kauli rajihi babu bambanci da rana ne ko da dare ne ko da wannan kawai za a yi wannan sallah ba a kiran sallah ko iqama sai dai abin da za kira as-salatu jami'a as-salatu jami'a kenan shine abin da ladan zai ci as-salatu jami'a as-salatu jami'a kenan shine abin da ake faɗi a lokacin da za a yi salatul kusuf ko kuma sallah wadda take ta aya ko kuma sallah wadda take ta aya kenan as-salatu jami'a ba kiran sallah ba ba iqama ba kenan maimakon tun da dangane da idani da lokacin sallah ya sha bambam shi da kanshi ladani ana sai akwai waɗansu tiƙo nashi wanda zai kula da su matsalan ana keta ruwa to ya za a kiran sallar keta ruwa kaga shi ne za a ce sallu firi haliku a lokacin da ladan ya zo wajen hayya ala sala hayya ala fala kaga ba zai ce ku zo sallah ba saboda ya za ka kira wa mutane sallah alhali ana cikin ruwa wanda kuma ruwa uzuri ne daga azar wanda yake halitta zama ba tare da mutum ya yi sallar jam'u ba lokacin da aka ce ga ruwa to ya halitta ka zauna ka yi sallah a gida karka zo masallaci an rangwanta maka to shi kuma lada ne ba zai ce hayya ala sala ba in ya yi kiran sallah ya zo gaba hayya ala sala sai ce sallu fi rihalikum sallu fi rihalikum kun gane wannan shine abin da shi lada ne zai anan me yasa ire-iren waɗannan ababe za mu ga hatta da lokacin Abdullahi ibn Umar a lokacin sahabbai wani ya aikata a lokacin sai wani ya inkari akan wannan ya ce an aikata gaban wanda ya yi ka fadala manzo Allah sallallahu alaihi wasallam gabin saboda haka kenan sai suka ji bambara kwai lare na ce sallu firi haliku sallu firi haliku to in a wancan lokacin ma an ji bambara kwai yaya kuma a yau irin waɗannan kuma sun nuna akwai masu cewa sai an gaya ma mutane yaushe za ku yi ku karantar da mutane da yanzu nan ba karantarwa mace muke ai an waɗi yanzu sai ka ce duk wani abu ba za ka aikata shi ba sai ka bi ka gaya ma kowa to ai wani ko gidan shi ka zo ka faɗi can zai munafiki ne ka canza mana addini a ka'ida aikatawa kake yi in he mutane su gani akwai karantarwa ta'alim kai tsaye kawai bilin ka tsida kawai yi za ku yi a gani sai amma ba wai ba hujja ba ce ba irin masu cewa ai ya kun karantar da mutane ai ba ku karantar da mutane a'a ai karantarwa akwai karantarwa ta koyawa akwai karantawa ta aikatawa kai tsaye a aikace karantarwa ta aikace ma ta ma ni ba da amfani a kan abin nan yanzu da za a ce malami ne ba aiki da abubuwan da yake karantarwa kaga kai tsaye ɗaliban ce ba za su ɗau wannan ba ya shekara yana gaya musu ba za su ɗauka ba ka gani ba za su ɗauka ba wa gairu taqiyin ya'muru an-nasa bil tuqa tabibun yudawi wa tabibu alim mara tsoron Allah yana cewa mutane su ji tsoron Allah ka gani ga likita ba ga likita yana wargar da mutane shi kuma ba lafiya ga zaba kai shi ka gani saboda haka kaga kai tsaye a gani a aikace to shikenan saboda haka kenan ita sunna aikatawa ce karka ce wai sai ka bi to ina za ka iya ma mutane nan ka aikata kawai mutane sun gani a to ya kaza mutum bai gane ba sai tambayi malamin shi ɗayan biyu ne ko ya zama tun da dawa Allah ce ya fasalu ala zikiri in kuntum la ta'lamun in ya tambayi malamin malamin ya bashi fatawa ba tare da ilimi ba kaga ya aikata ɗaya daga kaba'irul dhunub an taqulu ala allahi ma la ta'lamuna in kuma har malamin yana sana sai boye ilimi kaga a nan gurin kuma ya boye ilimi innal ladina yaktumuna ma anzalna min al bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin nas fil kitabi ulaika yal'anuhum allah wa yal'anuhum la'inuna masu boye abubuwan da Allah ya saukar na hujjoji bayan ta bayyana baro a cikin littafi Allah bayyana to waɗannan Allah yana tsine musu albarka duk mai furcin tsinuwa yana tsine musu albarka ko kuma ya zama to a malamin sai ya zama to kenan ya sani kuma sannan bai koyi ilimin ba kaga zai ce mushi kwarai kwa wannan abin haka yake sai dai mu mazhaban mu ta sadatul malikiyya ba haka bane amma kwarai kwa ya zo a hadisi a mazhabar malama hadisi su na yan hadisi su wannan haka yake amma mu alamu na malikawa to yau ce a kabari za a tambaye ka dangane da imamu malik ko da mazalarsa sun za a tambaye ka sannan wane ne Allah ce in tutsihu tahtadu sannan kuma imam malik Allah cikin shi da rama ya ce ma min na illa raddun wa mardudun alayhi illa sahiba zal qabr babu wani face mai mayarwa ana mai da sai mai wannan kabari wa malikun imamu dalil hijrati qala wa qad tawajjala wa hijrati kullum kalamin fihi mardudin ka gani ya ce kullum kaunin fihi mardudin ya ce sai na manzana sanarsa haka imamu shafi shi ma ya faɗi haka imamu abu hanifa shi ma ya faɗi haka imamu ahmadu bana hanbal da suka faɗi to kaga in kai ka ɗauki naka to wannan kuma da banka ɗauki abin da yake to a ka'ida kawai suna ka aikata ta ka aikata amma sai ga abu ce na ga wasu irin masu wani irin addini wani ya aikata wani irin addini ce a kai ba ne yana addini ba ne wani abu haka yake a dama ai suna ce wanda ya aikata maza na sun sa ai ba yau ba dama alamar ƙarshen duniya ce mutane su dinga ce a sabon addini alamar ƙarshen duniya ce alamar sanar sai ce bada islam gariban wasu yahuda gariban wasu balar guraba ka gani sau da haka alamar ƙarshen duniya ce duk abin da ka gana yi shi ka ce sabon addini tambayin nika ji zan gaya maka wannan abin shine tsohon shine tsohon alkawari kuma shi ake son kare kenan dole abubuwan da kake ganin sunna ne a ce sabon addini a'a addinin ne koma bako addinin ne koma bako dama karshen duniya haka ne da mutane zai sai ce sabon addini mun ga wani irin addini sabon addini kaza in dai sunna ce ka aikata to wannan shine inda kuskure yake ka aikata abin da baka da ilimi a kai wannan kuma ɗaya ne daga kaba'ir zuru an lissafa shi a jerin gwanan shirka wa ta kulu ala la ma la ta'lamun Allah ce wala taqafu ma laysa laka bihi ilm kenan ladan a lokacin da kusufi ya waru zaka ji as-salatu jami'a as-salatu jami'a ba kiran sallah ba zaka yi ko iqama wa sifatuha sifat rakata da kuma irin waɗannan ahkam din ku san su karka zo taran kana wani kawai kai ne limami kusufi ya faru a zuwa ce liman al'amari ya faru ka sai da sayan da za ka yi ka gani ko ka zo ka rinka cewa jama'a kowa tashi ya kalli sama Eh, ka gani jama'a da tashi a kalli sama to sama za a kura ma ido ana ta kallo a idan kai lalace ai ba ka da dama ka yi ta abin nan dai ka je ka yi sallah ko kuma ka zo kamar mutane sallah raka biyu kamar abin nan wani wani kawai shi ma haka ya tsaye haka sa haka zo yayi raka a hudu wani ya ce masha Allah an sake wata azuhur kenan ruku'ani ruku'u bi bi ghairi adani ba tare da kiran sallah ba wala bi iqama wa yaqrabu fil qiyam al awwal in ka tsaya kenan ita wannan sallar ta kusufi ta sha bamban da sallar sauran salloli sai ka kula kenan ruku'u biyu ne zaka yi ruku'ani wa yaqrabu fil qiyam al awwal a tsayuwa ta farko za ka karanta min raka'atul ula daga raka'a ta farko ba'da al-fatiha al-baqara bayan kai alhamdulillah ka karanta suratul baqara ko kuma wani abu wanda yake makamancin suratul baqara kamar misali kaga mutane ba lafiya yanzu ka ce karanta suratul baqara a tsaye kaga wasu faduwa za su dinga duk da nafila ya halitta wanda bai yi a tsaye zauna amma tsayuwa ta yi yawa in ka karanta sai ka yi ruku ruku'u ma ana son tasbihin ka yi mai yawa in kai kuma sai ka ɗago in ka ɗago kuma sai ka karanta fatiha maimakon a jerin kuku in ka ka fatiha kuma sai ka kawo sura ko wani abu wanda ya kira ne ya halitta za ka iya tikirarin sura ɗaya matsalar suratun na bai misali a ce limamin jizu amma gare shi misali kenan zai iya ba dole ba sai abin da sai ka kamo daga jizu amma a raka a farko ka kamo ka kamo hizu ɗaya ka samu duka bi ka samu a tsayuwa ta farko sai ka yi ruku in ka dago kuma kana iya maimaita matsalar suratul ala kawai ka iya kana iya tsaye ka karanta suratul ala kamar su hamsin ka yi ta ka maimaita sau da annabi sallallahu alaihi wasallam kenan ya halitta maimaita annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da wanda ya maimaita ya karanta sura guda biyu a raka'a daya mutumin da in ya karanta surar da ya kasu ya kasu suratul ikhlas kenan ya halitta kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi kiyamul layli yana raddada aya guda kaga in to azibuhum fa innahu ibadu wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim annabi sallallahu alaihi wasallam tamaita ta sama da su dari a kiyamul layli shi duka ita ya kawo to ya halitta kai duk abin ne sauki kar ka dauka dole sai ce in kuma misali mutum ya race limami ya halitta kuma ya dauki qur'ani a salatul kusub ya kalla kenan ɗayan biyu ko dai liman ya ɗauka ya kalla ko kuma misali akwai gurin da yake da an zahar alƙalam kenan sai maimaita ko da sura ɗaya ce zai ta maimaitawa almuhimmu ne kasancewa tsayuwa ana buƙata a daɗe suratul baqara ko makamancin suratul baqara to amma duba da yanayi in ka kalla kaga da dattijawa da yara sai ka sassafta in kuma kaga duk matasa ne kawai ka karanta baqara ka gani da su da shi ko kuma mutum ya zamana kaga ai kuma ya sa shi a ce ba mara ce ba mara lafiya ba sau da aka ke nan sai mutum liman sai karanta wani ya karanta fil ula min arka ba da fatiha al baqara wa fil qiyam tsani in ya ruku ya jima ya dago sai karanta fatiha sai kuma ya kara mai meta ba ba da fatiha bayan fatiha al imrana sai ya kawo suratu al imrana wa fil qiyam al awwal min arka at thaniya to kuma tsayuwa ta farko raka'a ta biyu ruku wanda yake na nawa na uku ba da fatihati bayan fatiha an-nisa sai ka suratul nisa wa fil qiyam tsari bayan fatiha al-maida a tsayuwa ta biyu bayan fatiha sai ka maida to ka gani shi yasa su kaga fusawa ka gani shi bai kawo ba ma a rage ayi kaza ka gani amma mu yanzu hisu ne ka ce zaka kawo ina jin din da ka je ka gani an ta bayan fatiha kenan a saboda su abin gaske ne dama alamar ƙarshen duniya ce ka san tsadar ibada yanzu ibada tana tsada raka biyu za ta zamanto tafi duniya da abin da yake ƙarshen duniya ibada tana da tsada ka gani a da su zamanin sun aka ce ma ana karantarwa to mutum zai tashi misali daga madina sai je shi misira ya je shi sham ya je shi iraki ya je ina ne sai zagayen kasashe biladi daban-daban sai shiga garuruwa dubu shi yasa ka gaske da littattafan da aka rubuta akan malaman da suka shiga irin littattafan madinatul salam madinatul dimashq ka gani akan tarihin malaman da suka shiga suka fita ka gani tarihin bagdad wanda suka shiga kenan suka fita malaman da suka shiga ai kau akan wannan saboda adadin malamai hilal in ga ga bulaguron su yawanci kawai bulaguro ne na neman ilimi kuma duk inda aka cewa malami mutum zai tahiya wata biyu da ya je tambaya kwaya daya mutum zai je tahiya wajen nawa da wani ya je tambaya guda daya ka gani saboda su abin shine suke wani akai shi kuma ibada haka duk abin da aka ce maka kaza ne to kawai su shine suke ta dukufa akai to amma yanzu kaga ibada tana da tsada shi yasa Allah ya taimake ka ya datar da kai ka samu kake aikata ibada kai ta roƙon Allah tabbatar ma ka gode ma Allah da ya datar da kai kake son ibada kuma sai kai ta roƙon Allah ya tabbatar ma da ni'ima saboda in ka samu ni'ima kai kokarin masa da baibayi da godiyar Allah ya Allah ya taimake ka kana matashi sai Allah ya sa zuciyarka tana son addini ka ji an kira sallah kana son sallah kana karkata kan lamarin addini to ka gode ma Allah subhanahu wa ta'ala wa ma kunna ne na hadadiya laula an hadana ma bayin kanka bane dace ne daga Allah to ka gode ma Allah da ya ma ga barkata dubu suna nan ba su samu ba akwai wadanda wani yana son ma ka gani wani yana son ma amma wani da baina wa baina ma shi ta huna an sha makace tsakanin shi da abin da yake so wa da anna Allah hulu bainal mar'i wa qalbihi Allah kan sha makace tsakanin mutum da zuciyar shi rubama ya wajen da zina kafaru lokacin musulmi kafirai so da yawa suke burin ina ma a cin suma musulmi ne to duk inda allah ya taimake ka kana matashi ko kina matashiya allah ya sa zuciyarka kan addini to ka gode ma allah allah ya taimake ki mace kika ji kina da san addini allah ya ɗabi'antar da zuciyarki kan san addini to ki gode ma allah kuma ki shashirce ki dukuba kan wannan dan kan wannan ni'imar ta kubce miki to da babu wata ni'imar da Allah subhanahu wata'ala zai ma bawa bayan abin da sama da bautar Allah subhanahu wata'ala ya har Allah zai muke kai ka gode lokacin da kake makaranta lokacin da kake masallaci kake gurin ambatan Allah in baka je baka jin dadi wani kuma lokacin yana gurin saban Allah kuma Allah zai muke ka kana matashi kurce ka ta zama ta rayu kurciya ce wanda kana addini a ciki don Allah ya sa ka shiga aljanna a lahira ma a mahashar Allah baya bar wurin haka zai zama to Allah ya sa cikin sabatu zullu wala fi zulli yawma la zulli illa zullu wa shabun nasha fi ibadatillahi ta'ala ya kake tunani an tada mutane a filin kiyama innakum tusharuna yawmal qiyamati hufatan uratan hurlan babu tufafi babu takalma haka mutum yana a tsirara din shi sannan kuma ga rana an zo da ita dab kwakwale suna ta farfasa kai sai Allah subhanahu wataala ya tsamo ya tattaro ku ga baki daya sai ya kawo ta inuwa ce ta karamci ta musamman a saka ciki me ya kai wannan ka gani to wannan ni'imar in Allah ya taimake ka sai kai ta roƙon Allah ya tabbatar maka da wannan ni'ima din kar ka je ka samu intikasi shi yasa kun ga kai rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab Allah ya muqallibal qulub thabbit qalbi ala dinika in ka ga wani kuma wanda yake ba daidai ba kar ka aibanta shi saboda in ka aibanta shi Allah zai iya jarabta shi zai iya jarabta ka yayi mishi la tuzhir shamatati bi akhika fa yabtali la wa fa yati la wa yabtali kar ka dinga nuna calama irin ne hudawa ka dinga nuna yawa mun mun shi duk ko halaka bari an je kun taba ku shi sai Allah ya jarabce ka kai yayi mishi haka wani in ka ga wani yanda alhamdulillah alladhi afani min mubtaraka bi faddalani ala katir min khalaqna in za ka iya mushi addu'a ka mushi addu'a in za ka mai amur bilmaruf ka mushi in za ka mai na hai'an munkar ka mushi in ya shiri shi kenan bai shiri ba kuma na tsara su kai ka sabke naka amma kar ka koma gefe daya kana mushi calama ko kana nuna kaza ko mun shiri ko kuma hallaka ko kuma kaza a a kai ma ba yin kanka bane ba inna quluba bani adam bayna usuba ayni min asabi'ir rahman yuqallibuha kayfa sha kawai ka gode ma Allah da ya samar maka da wannan dacewar hakan ka gama sai na kan bid'o'i da wahala karka bushe wani kazalika kuntum min qabl fa manna Allahu alaykum fatabayyanu ka gani kai ma da baka gane ba Allah ya taimake ka ka gane saboda haka sai ka gode ma Allah amsa ni'imatul sunna shi yasa Imam Ahmad ibn Hanbal in ya ji mutum yana godiya amsa ni'imatul Islam sai ce kara kuma amsa ni'imatul sunna ni'imar sunna da Allah ya riga da kana addini sai wani yake maka izgilanci kana matashi kar ka tsaya ka biye shi wannan izgilancin da yake maka Allah zai baka lada shi ka dauki hakuri kai shi alinka wannan yana nuna cewa hanyar da kake kai mai kyau ce yana nuna hanyar da kake kai mai kyau ce kuma kaga yin istihza'i ka addini dama alama ce ta jahilci inna allaha ya'murukum an tadhbahu baqara qalu atattakhiduna huzwa qala a'udhu billahi an akuna min al-jahilin annabi Musa ce a'udhu billahi an akuna min al-jahilin saboda izgilanci dabi'a ce ta jahili duk wanda kaga ya zama yana ma izgilanci ka addini ya nuna jahili to kai kuma Allah ya gaya ma wa ibadur rahmanil ladina yamshuna 'ala al-ardi hawlan wa idha khatabahum al-jahiluna qalu salama ba sun tsaya ba za ka yi kuyi ta jacen baki kuna rikici ana ta abin a kawai ka wuce shi kenan ka tsage ka salama kawai ya zage ka ya ce ma kaza ka wuce kar ka tsaya ya ma din tace zai kar ka tsaya he ka maida me he ka ce kaza sai ka me kaza a kar ka mushi wannan abin in mutum ya aibanta ka da abin da babu shi a tare kai kai ka aibanta shi da abin da akwai shi tattare da shi kar ka mushi wannan izgilanci kuma haka aka yi tama manzanni ulil azumi waye ba amma duk manzanni an musu izgilanci annabi nuhu alayhi salam kullama marra alayhi mala'u min qawmi sakhiru min qalu in taskharu minna qala in taskharu minna fa inna naskharu minkum kama taskharu Allah ya wala qad tuhzi'a bi rusulin min qablika tabbas duk manzannin da suka gabace gabaci ɗaya su tuhzi'a to mu kuma a in dai har manzanni wanda Allah subhanahu wataala aiko su san alkhairi wa kai manzanni so ma al'umma alkhairi Allah ce to raqadin so sai abi rasulun min qablika ya rasulullah an yi izgilanci ga manzannin da suka gabace ka to a nan gurin sai ka tafi kai shi anan ka kana matashi sai dai kawai abin da ba so kar ka zama matashi kana addini kuma ka ringa zai kema mawarith wa rai ko kuma ka zo da za a zauna ana musu aljidari bil qur'an kan ka zo ka ana cewa kaza kana cewa kaza ana kaza a in ka zo ka guri wa idza ra'aita alladhina yakhuduna fi ayatina fa'rid anhum ma sa'u fi hadithil ghaib a majalisar ku ce sai aka dauko zancen addini kuma duk jahilai ne wanne wadu molan ka wanne wadu molan ka kai kana zuwa makaranta ya zaka zo kana jahiliya da jahili kai ka je makaranta an wadi an ce kaza kai kai abu sa ilimi kake wancan kuma babu wanda an gaya mai kawai na je ne na yi kaza yanzu ka zo kawai ta jayayya kana kawo aya suna cewa karya ne kana ka hadisi suna cewa ka yi karya ne kaza to kai yanzu kai kake da ne kai ne ka ɗauko abin ka kashi wurin da bai dace ba kai ka hisire saboda su jahilai ne ba muhallin abin bane ba wani lokaci shuba ya hoto sai ya ga wani lokaci abin da amash ya hoto sai ga shuba yana ta karantar da wasu hadisi a titi ya ce wai haka ya shi'o ya ce kai can ka shi'o ba yaushe za ka zo kana rataya ma aladu zinariya da azurfa ya ce yaushe za ka zo kana nan ka gani to ya za ka zo ka majalisa ta harbowa ta harmagagiya ta hatsaniya majalisa mutane sun haɗu su bakwai kowa yana zance ya ki zai a saurari na wani dole wa shi wanda yana yi wanda yana yi sai ka ce abin nan haka da kaga majalisar da ba a barin wani ya zance ka'ida ana zance mutum ɗaya a saurare shi amma wance yana yi wance yana yi ana ta harga har ma gagiya kuma nan ne zaka kawo aya ka faɗe ta nan ne zaka ka hadisi ka faɗe shi to waye ma zai saurare ka to kaga yanzu kai kake da limi kai ka ɗauko abin ka kashi gurin da ba fi gidan shi ba a lokacin da ka ji an kutsa zancen addini kuma kowa na kara a yi shi ana ta kaza sai ka tashi ka tare ka in an dawo zancen siyasa da wani sha'anin duniya shi kenan sai ka ce to yanzu kuma shi kenan sai yau amma ka zo ka zamna tun da kana sa matasa da yawa sun zo su zauna guri a yi ta magana suna ta ka abu a yi ta cin mutuncin addini a yi ta kaza kuma su ba za a fahimce su ba za a yarda ba wani ma shi sallah ma bai yi kuma ya zo na ce maka hallatake yaushe za ka zo ka zubar da mutuncin ilimi yanzu kai haka ka ci amana ilimi ka ci amana ɗalibai a ƙa'ida kawai zancen duniya amma fi raɗin dini wannan a rufe ta karari sai dai in tambaya za ka mun ba ka amsa amma hirar mu bi hirar mu ta duniya amma hirar addini ko kuma hirar na wanda suke ahalin dini misali malamai a ɗauko a ce wancan kaza a ce wancan kaza don me za ka kawo ya za ka zo ka guri wanda suke dakon addini wanda suke karantar da addini kuma ka zo majalisa a mai da su abubuwan zagi da cin mutunci kaga wannan kuskure saboda taba addini ne rashin girmama hurmat ne na addini malamai suna daga hurmat da goma sha'air na addini ka gani majalisar duk da kaji ana zagin malamai ana cin mutuncin malamai ka tashi daga wannan majalisar kakka zama to kaga wannan duka iya daga abin da ya kamata ya zama so kenan ɗalibi ya kiyaye wafil ƙiyamin sani ba da fatiha al-ma'ida sau da wancan lokaci aka ce akwai ƙoƙarin ibada a tattawar suna da ƙoƙarin ibada wasu rata kusufin kamari sallar kusufin kamar sunna sunna ce amma wasu malaman sun bambanta tsakanin kusufin kamar da kusufin shams aka ce duk dai abu ɗaya ne saboda kusufin shams shi ne faru kuma wannan sallar ita na musar sallar saye wannan ya nuna kenan mai kusufin shams kusufin kamar duk sifa ɗaya ce shi ne kauli wanda yake rajin bada kenan wa salatu kusufil qamr sunna wa sifatu aka sa'irin nawafil sifata kamar suran nafil fili raka'atani raka'a biyu ake bi ruku'in wahidin da ruku' da qiyamin wahidin da kuma tsayuwa daya wal qira'atu fi ma jahar karatu a salatu kusufil qamr a bayyana ne wala yujma'u laha yace ita ba a yi jamu arabi'a na hudu kenan mun ida sallar kusufi rana ba ta dawo ba yanzu kawai sai ta istighfari sannan kusufi ya faru ana son kenan istighfari ambata Allah sadaka yantar da bayi in wata aya ta faru shin za a iya sallah ko ba za a iya sallah ba kamar misali a samu malalar ruwa Allah kiyaye kamar misali a samu iska kamar a samu girgiza irin wannan shi ma za a yi kenan akwai sallah akan yin nafilfili shi ma da istighfari kamar da sayyidina Umar Allah ya dan shi da rahama ya ishara zuwa ga kenan aikata wannan istighfari irin su rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin rabbi inni zalamtu nafsi faghfir li sai ayata tuba ala istighfari wanda duka kuma alama ce daga alamomi na karshen duniya zalzala shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kaga yana daga karantarwa shi sallallahu alaihi wasallam a kowane yanayi da zaka gani da zai zo daga fusul wanda yake na sana da akwai abubuwan da aka shar'anta yanzu kaga matsalan lokaci wanda yake na damuna kaga akwai iska akwai ruwa akwai cida akwai yanayi na raba da damshi da abin da duk da kuwa abubuwan da aka sunan zamana manzana sallallahu alaihi wasallam da ruwa ya fara sauka yakan yayewa wani bangare daga cikin shi ko kafa ko kuma kafada ko hannu sai ya meka ruwa ya bigi gurin yana cewa inna wadi ahadun bi rabbi shi sabon barawa gurin ubangiji shi ne yana daga albarka ta ruwa da Allah ce an zana mina sama ima'an mubarakan ruwan sama da ya fara ka buɗe wani shashin cikin ka ruwan ya bike ka akwai albarka a tattare da wannan kuma nan sara sai na aikata wannan yin addu'a roƙon Allah iya daga lokacin da ake amsa addu'a du'a mas'ala in ana ruwan sama saboda an buɗe kofofi wanda suke na sama ya ka daga hannu ka roƙi Allah subhanahu wata'ala bukatunka a lokacin da ake ruwan sama sabanin da wani ana ruwa sai kunna music manzo Allah sallallahu alaihi lokacin da ya ga hadari ya gangamo da iska hankalin shi kan tashi yakan shiga ya fita Aisha ta ce ya Rasulullah duk lokacin da hadari sai hankalin ka ya tashi ka shiga ka wuta ka gaza sai ka gaza zamu yace waye amintar da ni ra'a qaumun ashab wasu mutanen sun ga girgije sai suka ce haza arudun mumtiruna ga girgije na wanda zai mana ruwa Allah ce ballo masta'jaltum bi rihun fiha azabul alim abinda kuke nema a gaggausa ka muku ne masibabbiyar iska ce wadda ce ta azabar ce kawai kaga kenan mumini ana san lokacin da kaga hadari lokacin da kaga tashin hadari to ka kiyayi saban Allah saboda karka manta takwaron kwatsa tana faɗawa ana samun malalar ruwa ya kake tunani ana ruwa ne kake saba ma Allah ruwa ya wuce iyaka inna lamma thamalma amalna ku tijari kana nan ruwa ya kai ya kai rihi ya rutuba ruwa ya kai ya kai ta farin kwatsa misali iska misali kaga kenan dole hankalin kai tashi saboda tsoron kan wani abu da azaba ya zama to ya san inda nan sara sai ya ji cida yakan addu'a subhanallazi yusabbihu ar-ra'd bihamdihi wal mala'ikatu min khifati subhanallazi yusabbihu ar-ra'd bihamdihi wal mala'ikatu min khifati kaga saboda mai gudun wannan aradin akallan kalla in ta faɗi guri ya kake ga tsakanin ka ita lokacin da ta faɗi to da kaga walƙiya alamun za a yi sai kai wannan addu'a ka ana ruwa ana sai kai wannan addu'a da an fara ruwa nan sanar Allahumma sayyiban nafi'a Allah ka saya zama ruwa mai amfani saboda zai iya zama tawa ruwa na ukuba ruwa na malala ruwa na abin nan to sai ka kaskantar da kai ka roƙi Allah amfani wannan inda aka gama ruwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya karanta da mutai ce mu inna bi fadlillahi wa rahmatihi bayan ki da ruwa nan sana sai ce Allah subhanahu wa ta'ala ce asba min ibadi mu'minin bi wa kafir bayina sun waye gari an kasu gida biyu wanda ya bada gaskiya da ne ne mai saukar da ruwa ya kawurce ma taurari da kuma wanda ya yi imani da taurari ya kawurce ma kenan ya butulce mini wanda ya ce mutum na bi fadli lahi wa rahmat ya ce fa zalika mu'minin bi wa kafirun bil kawfar amma wanda ya ce mutum na bi nau'i kaza wa kaza an mana ruwa saboda taurari kaza saboda wata kuti ya kama saboda kaza ya kama wannan mu'minin bil kawfar wa kafirun bi inda ganga iska Allahumma ya tsara khairaha wa wa'udhu bika min sharriha ka nemi tsarin Allah subhanahu wa ta'ala daga wannan to kaga duka wannan karantarwa ce ta lokacin da ya zama to ana yin ruwa lokacin da ya zama to ana yin ruwa sai kuma in ya kama misali ga ruwa ana yi an zo masallaci ta muna cikin masallaci shi kuma akan gama tsakanin sallolin da suke tarayyar lokaci daya magariba da lisha a zuhur da al'asar in ana ga ruwan mai yawa ne sai dai kawai mu kiyaye an yi ruwa misali lokacin azuhur an kashe ruwa menene dalilin da za mu zo kuma mu gama azuhur da al'asar kuma mu je mu tsira wata fada a dalilin ina mashakka dole inda ake gama sai akwai tsanani an yi magariba in ba mu kawo lisha ba ma ruwa ba zai zarce zai lisha sai dai kowa yi ta gida to wuri mu ci lokacin mu amma tsakanin azuhur da al'asar muna da awa uku sannan kuma babu wata tsananin wahala alhukum ya duru ma alladhi wujudan wa adama in kaga an gama da ko ta illar da ta sa aka gama shi kuma hukunci yana kewayo tare da illar shi inda aka samu illa sai ya yaba almashaqqatu tajlibu at-taysir tsanani yana jayewa sauƙaƙawa saboda ma ja'ala alaikum fi dini min harj shi yasa a halin bulaguro manzo Allah sassa in lokacin sallah yana kan hanya in an sabka a lokacin azur akan gama azur da asar in kuma misali ba a sauka ba to kuma sai lokacin la'asar sai a gama kenan wanda dan kai ya zama a sauka a zuwa a sauka la'asar kaga akwai kenan tsanani sai zaman to an cinye lokuta na yin abin nan to kaga irin waɗannan ababe addinin ya karantar da mu kuma ana son mu dinga aikatawa dan saboda kar ya zama abin ya zama bako wata rai ka gan an yi mutane su dinga ga abin bambara kai kenan shi yasa ake son irin wannan duka mu dinga aiwatarwa وصفته كسائر النوافل ركعتان بركوع واحد نعم نعم iya danganta in misali ana cikin ruwa ne kamar yadda kawai da an yi magariba amma da aka yi magariba an yi ruwa aka yi magariba sai kuma ga hadari na yana zauwa wanda kaga tuntun ai da kwai ruwan an yi shi to a nan gurin ana iya a gama ga irin waɗannan kamar magariba misali amma ka ɗauki kamar azuhur in dai ba abin da kwai tsanani ba to akwai yalwar lokaci shi kuma ba a san a mai da kawai nan da nan kawai sai a game sallah nan da nan ya game asali sallah inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta asali sallah ko ci ayi a lokacin ta kenan wani arzi ne yake sawa sai a gama tsakankanin salloli ke inda aka samu wani uzuri uzuri wanda yake misali uzuri na bulaguro ka gani wanda uzurin zai jawo mai kaga wahala uzuri wanda yake na ruwan sama misali uzuri misali rashin lafiya matsalar a ce mutum ne za a mashi aiki lokaci kaza za a ɗauki awa kaza shi likitan yana yin aikin ka gani to irin waɗannan uzurruka suka iya sawa saboda a yi wacce a ƙara kawo akwai tsanani shi kuma duk inda tsanani yake to yakan jayewa sauki kenan in an samu illar daga illolin waɗancan to shi ne sai a in babu illa kuma kenan babu wannan wannan kisa safar safar yawa a ba ba a ciya kamar misali ce na kaza wannan duka ba a wadda wannan za ka samu cewa masu wannan masu harka da taurari ne da wani wannan wannan duka kuskure ne a ce takara saboda allah subhanahu wa ta'ala ya kan sabtar da ruwan shi a ba ba tare da wannan in har mutum ya alakanta sabtar da ruwan da wannan wata ko da wannan taurara to kaga ya aikata abin da yake bida ya aikata karamar shirka Allah ya ce ta ji alunan tsakon annakun tukasdimuna وتجعلون رزقكم انكم تكذبون kuna sanya sababin sabkar muku da ruwa tauraro kaza ko kaza ka gani kuna karyata ubangi subhanahu wataala ko kuma takzibuna kuna karya a wata kira a cikin kenan abin da kuke riyawa sau da haka kenan babu alaka tsakanin in kuma mutum yake gaba cewa watan ne yake zama ruwan ko tauraron ne kaga kuma shirka abu ya girma ba Allah kare mu wala yajma'u laha ba yin jamu arramiya salata listisqa sallar roƙon ruwa sallar roƙon ruwa shi samun bari sako ne yake sawa sai Allah subhanahu wataala ya sa a samu bari ko kuma a samu ruwan Allah ya kwashe ma ruwan albarka ko kuma a samu ruwa a sami abincin Allah turo tsuntsaye ko fara ko na abu ta cinye duk abin da yake jayo wannan saban Allah shi yasa hadisi na Abdullah ibn Umar wanda yace kharaja alaina rasulullah sallallahu alaihi wasallam wata rana Annabi sallallahu alaihi wasallam ya fito cikin faqala yace ya masharal muhajirun ya ku muhajirun khamsun idabtulitum bihinna wa a'udhu billahi an tudrikun abubuwa biyar in har aka jarumce ku ina roƙon Allah tsare ku ka a jarumce ku daga ciki sai ce wa ma tamna um zakata amwalikum da ɗaya ku zama to ba kuna hana zakar dukiyoyin ku illa mulkul qatara minas sama face sai an hana ku ruwa daga sama lawlul bahim lam yumtar ba dan dabbobi ba ruwan ba ba ai ba sai ka samu misali dan bariki ne ma'aikaci ne ko dan siyasa ne yana da miliyar biyu miliyar uku a bank ɗin shi amma baka taba ji ba ce ya huda zakka ya ba wani zakka ya ba wani zakka ko kuma ma ya huda yanda ya gida ma zai zai hada yan uwan shi wanda ya kamata dama taimaka musu sai saya ma wacce biyan ta kayan harmi sai saya ma wacce kaza da sunan wannan ba zai fara zakka ba ko kuma ma zai huda a tajiri ne ba zai zo bai ce akar wakan lawo kasuwa ta hoya zan huda zakka yanzu dai na mallaki kimanin miliyan kaza a kankanin kudin hannu marara da kuma kaza zai kai miliyan ɗari ya za a yi zakka ya za a hujja ta daidai a turo mini gardawan da za su lissafa kayan da baki daya a kididdige a lissafa kuma sannan a gaya mu wace hanya wa za a ba ita ka gani ai kaga Allah ya faɗi wanda za a ba kai ka taba ji wani azu ya ce yadda zai ga yadda zai bada kaga ba zai ba wannan to sai kaga ko ba mu sai kaga misali mu ya ajiye wake na miliyan kaza sai ce ai a wake miliyan 100 da samu wace ya ba da gaba bana miliyan riban miliyan ɗari na samu a wake to wannan riban miliyan ɗari kace ka je ka tambaya ya za a yi da gani ko kuma ina dabbobi ina da kaza ai dole ka je ka bincika ya za a yi kaza ya za a huda kaza amma ba ka ji ba irin waɗanda suke masu mahaukatan kuɗaɗen nan ba su tambaya kawai yadda suka gada masu ke malaman ma ba su saka ma huska balle su yi tambaya ma ka gansu kawai yadda ya ji amana roƙon Allah amma tambaya da wanda nake oda da kayan sutura da kudin da gare ni da kazan da gare ni me yake da zakka me ba shi da zakka sai kuma masu wayo wanda sun riga sun sani su dinga jujjuya abin yanzu yana da miliyan 100 sai dan daidaita ya ga lokaci ya kusa sai sai wasu karar daga haka kamar na miliyan 50 ka gani wani sai abin sai juya su can gurin to iri-iri wani wani danka a bada hakkin Allah eh ka gani to a ƙa'ida ko da ka sai ai juya kudin ne kake ko karirrika kake sai kana saidawa ko gidaje in dai ka saya ne wata ranka saida dole akwai zakashe su kamar kayan shago ne sun zama kayan kasuwa in mota kake sai kana saida akwai zakka amma gidajen da ka saya waɗanda ka ajiye su ne saboda halin abin da kenan na ajiya wannan su ne babu abin abubuwan da ka saya naka na gadara su ne wannan duk babu zakka a tattararsu kene yana daga musibar da take shayarwa a rasa ruwa to in kuma aka rasa ruwa ya zai zai salatu da ita kuma kenan an ce dama sako ke kawo shi yasa duk abubuwan da suke da saba ma Allah ba a raba ya zama to an yi a aikata su dan ka a rasa ruwan sama wa taqulu li ajli islahi zar'i akan yin sallar shayar da bari dan saboda ingantuwar shukoki aure shurbi hayawani ko kuma dan shayar da hayawan halittu adami da ‘yan adam ne au gairi ko ne shi an rasa ruwa ruwan da mutane za su sha ko kuma kududdubai da tamkuna da abin nan babu ruwa ai kaga akwai dabbobi a dashi to yanzu a gari da kai ruwa amma ya kace ai tabakuna da kududdubai da sun fa babu ruwa to kaga za a yi dan Allah subhanahu wataala sabkar da ruwan waɗannan kina hayawani dan saboda halittu adami ne dan adam ne au gairi kai ko da ma dan wani dan adam ne ana iya yin salatul istisqa ya ke ta sifatuha siffar istisqai ka sa'irin nawafili kamar sauran nafiloli ne akan zuwa ranar idi kuma shugaba yake kira duk gabaki ɗaya a huta ana son kuma za a je da sarki da wannan sarki ya huta mutabattilan kar ya hawa ya shiga a ya samu wasu raggan kaya wasu tsofaffi dama ana son mai mulki zama yana da wasu tsofaffin kayan shi wanda da dar zai zai kwabe duk wasu kaya na alfahari da gadara ya sa sai tuba ga Allah ya sayo wasu cicirarrun kaya da wani takalmi wanda aka dan sa mashi wani tsumma ko aka dan name shi da wata tsohuwar hula shi ma sarki ya sayo gaba daya a hutar da wannan kurebe ma kai ya hawa shi ma kurebe zuwa ke sa wata tashi da kwawa da wata yan riga dala 20 haka da wani dan takalmin shi na wanka haka ake son ba tare da abin nan ba ana sa wata mutabaddilan mutakhashi'an haka nan sara sai fita kamar da kai ba kowa ba ka wata tare da khushu'i da rusnawa mutawadi'an tare da tawali'u babu zance wacce alaji ya zo da tantsame mai mota shi sarki ya yi hawa da dogarai da abin nan duka birebe ya yi hawa da abin da a ita su ake kowa ya wuta da alhaji da wannan balantana liman amma zo za a je sallah liman ya sayo aska tara da takalmin liman da rawanin liman da mantarkin liman da salular shi wajen miliyan guda ko miliyan biyu ya rike maka salula ta miliyan ko ta jika ɗari takwas guda biyu kuma salulan ma ya sayo maka kayan da daga ɗaukinsu zuwa abin da wajen takalmin jika ɗari to kuma an zo roƙon ruwa za in ba da rahamar allah ba kaga wata limani ta samu ƙari wanda yaushe za a samu sai da rahamar allah ne shi yasa sai a nan sai kaga ya ce kare ka ga rahamar allah sai ce walau da ba haɗin lamin mutamu ba dan dabbobi ba ruwan ba ba ai ba yanzu wannan ruwan da ake ba akwai ruwan da mu ba dan mu bane yake shi kawai dan dabbobi ne kawai mu alburwa ce muke sha akwai dabbobi shi za ka ga hadari ya taso ka daga kai sai ka ga barberu da wannan kawai suna ta shawani a sama ga hadari ga iska ga su kawai ga suna ta shawani suna ta wani ka a sama to wani wani ba haɗe mulamin tsaro ka samu shakki kana kishi kana mai azaba kai ko baka sani ba ma dan shakki ne ya fi kai alhurmashi ce ma kake sha Allah sanar da ce hal tun sanu da turza kuna ila bai tuwa fa'i an ku zama ana taimaka muku ana arta ku sai dan dalilin tuwa fa'i ko rauna nan to ruwan ma da ake samkarwa ba wai dan mu bane ba Allah ya ce manzara sai ce walau lal fa'i lam yumkin kai ba dan dabbobi ba ruwan ma da ba ai ba to kaga lokacin an fusatar da Allah sai a nuna kushuri a nuna rissidawa a nuna tsoron Allah a yi istighfari a tuba a yi umarni kowa ya fita kuma ba bukatar wani sai an bada kuɗi amma mun je sallar idi ana faɗa kan kuɗi ana zuwa yi sun tattara ko kuma zuwa ta sa talaka su ta tattara kuɗi ana haɗawa ana cewa bari a yi kaza a yi kaza suna fama wahala ana aushe kuɗinsu ana waina ana yanka shanu ana cinyewa su tsoka ma ba ba su ba har mata da wasu fazo aka sayar da nafin raka ta ne raka biyu ce ake zuwa yi lokacin wanda ya ji harfi imamin kira a bayyana ke sa a yi karatu ya ga ida liman hiramun shi harshen da yake dame mai da shi haku na haku ya mai da shi dama sai juyo juya ma mutane da siya su ji tsoron Allah salatul kusufi ma juyo ya ma mutane da siya ya musu kutuba su ji tsoron Allah a tuba a kira mutane da su tuba su yi istighfari wanda rashin ruwan sababin safan mu ne duk abin da kaga Allah ya hana bayi sababin sabon su ne a wannan ma asabatkum musibatun qad asabtum mithliha qultum anna hadha qulwa min indi anfusikum lokacin da musiba ta same ku wai kuka ce wai ta ina ne Allah ce qulwa min indi anfusikum wannan ma ana zance a shekara ta uku gazo ta uku annabi sara sai ajje wadansu su tsaya saman dutse ko mun ci nasara ko ba mu ci ba ko ku tsaya ku hamsin da abin harbin kar ku sake ku sauko sai suka saba ma shugaban sai suka sauka shi ne kuka ga musiba ta faru mutum saba'in suka yi shahada aka raunata mutane saba'in aka ma manzalar sassaran wannan rauni har shaidan ma ya yata ce an kashe manzalar sallallahu alaihi wasallam aka kashe sai da na'am da radai lauta rana duka saboda wannan me sabawar shi ne suke cewa to ta ina ne wannan al'amari ga manzalar sassaran cikin mu muna musulmi muna kaza sai Allah ya ce awalan ma asabatkum musibatun shi yanzu lokacin da musiba ta same ku kuntum anna hada kuka ce ya aka yi mu za a ce kafirai mushrikai su karya mun su mana wannan wulakanci sai Allah ce kul huwa min indi anfusikum matsalar daga gare ku gare ku ne wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an kathir duk abin da ya same mu na musiba wannan abin da damu ne kai wai afu an kathir Allah yana afuwa ma akan yawan Allah ai mun yarda mu musulmi ne suka dauki misali su wanda suke kafirai mushrikai yahudi da nasara ai da su a duniya ka san su ne yake ba su lokacin da sai da Umar ya ce ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga ya kwanta a karamu ta mushi samu haka sai ce ya rasulullahi a kawo maka hulu da abin nan mutanen Farisa da Rum gashi nan gurin suna morewa sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce tilka wadancan kunjilat lahum hajratuhum duniya su ce aka gaggauta musu lahirar su ce aka gaggauta musu mu da su ba ɗaya ba to kaga karka yi mamaki biladul kufa Allah ce la yaghurran naka taqallubul ladina kafaru fil bilad ruwata ya wakka fura ga ruwa kai yau ne ka suna da jirage suna kera jirage kai kasar ku jirgin ma bai wuce kaza ba sai an yi karo karo a sai la yaghurran naka taqallubul ladina kafaru fil bilad dama wai kai da su ɗaya ne kake tunani mata'u qalil wannan jin daɗi ne hukana زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا an kawata musu duniya suna ma mu ne iskilanci kai da ma tunanin ka karin ga kai gaskiya mutanen nan sun ci gaba yanzu ai mu kai su ya ba ban kai su ba da ma mu da su ba bai bai in ko kace so kake dole sai wani yanda suke rayuwa can kace ture ga yanda nake mu ma za mu zama kamar ture abin mu ba za mu zama kamar ba mu ba za mu zama kamar ba dan ni'ima bace ba shikenan ba duk abin da muka gani bane muke so ba bukata ba muke mu zama to kamar su so muke mu bauta mu Allah subhanahu wataala Allah an samu da arziki na halaliya wanda ba zai rude mu ba kai mu duk arzikin ma da zai rude mu ya raba mu da Allah ba mu kawai shi saboda haka kenan duk wannan da kake ga musibu a jarabce mu talauci da kaza da abubuwan da ake jarabta al'ummomin da suka gabace mu da mu jarabce su ka gani duk an jarabce su Allah ce wani ƙarar akazna bil ba sa iwan darra an kama su da tsanani da hukuma da gomi lalam ya tsara udan su kaskantar da kai tsirisina kai hamma Allah ce fa laula in ja'ahum ba asuna tadarru ni hada da damkan mu ta zo ba su kaskantar da kai ba to so ake mu koma zuwa ga Allah amma ba in ce ba daga ku ne masu mulki su ce mu ne mu mu ce su ne wance ce kaza ne wasu su ce malamai ne kowa yana tura ma kowa tura ko mutane ce malamai ne suka shayo su malamai su ce kune kowa jayo kowa na tura wai kowa bai raba wani ne shi su yin siyasa su makala ma talaka talaka su makala su ce talaka ba su biyayya in an ce musu kaza an ce kasu ayu an ce ka ya za a yi dama in ba kasan mu ba mu dande ya arma mace hudu mu daina da iya kaza ai an hudi muku bankin duniya ta ce kaza tare turai ta ce kaza ai dama an ce dole ba mun ci gaba ba sai mun rage aihuwa muna aihuwa ne a barka sai kowa yana ta dora ba kowa ne to amma an manta waye mai sa hukuma da azaba wannan duka hannun Allah subhanahu wataala ne kuma akwai abin da yake sa Allah ya jarumci mutane da talauci da wahala da cuta da gobe sai an ɗauko hanyar gyara amma ya zaka ce komai ya zo daidai kowa ya sa ma zuciyar shi cuta da zalunci da rashin adalci ka gani akwai da kawai shi bai cuce ka ba bai samu dama bane in dai ka ga bai cuce ka ba kawai bai samu dama bane akwai da shi kunya wanda ka in ma baya in ma baya cuce ka ba kawai ba ai harkar nan ba shi in dai zaka ce baya cuce ka ba in ka kashi ka sashi shagon ka tsare mu to da kawai in dai za ku zauna ai dai ka rai dinga cuta ka amma da zarar ka ce ba a cuce ka ba halaka kin shi zai ci to ha za ki rabu bai yi wa bai akwai da ma'aikata ce ka kashi sai ya cuta to kuma sai mu ce mu muna abin da muka gada ma kuma yadda muke so za mu samu fahiwa kenan inda ka ga tsanani daga duk Allah subhanahu wa ta'ala da ya duniya komai kokari ya yi shi duk abin da kaga ya bace daga mutane zahar al-fasad fil bar wal bahr bima kasabat aydin nas abin da ka gani daga mu ne muke bata abin amma ba Allah subhanahu wa ta'ala bane ya samar da abin haka da in mun yi abu ne sai kaza kuma ya faru in mun kiyaye kaza sai kaza in mun kin kaza sai kaza haka ne kai da Allah ya sa in kun yi kaza kaza zai faru in kun yi kaza kaza to shine kace ga duka musibu da ababe in ka karancin ruwa wannan ne saboda ka sai ta istighfari a koma ga Allah a tuba ga Allah duk sai ga kuma Allah subhanahu wataala ya sa mutane sun dawo cikin haicinsu an samu nutsuwa an samu abin da ake bukata Allah subhanahu wataala da ta da mu ya taimake mu ubangi subhanahu wataala ya sanya lahira ta zama ita ce hammu man ja'ala al-akhirah hammu wanda ya sa lahira ita ce hammu shi jama'a Allah shamalu Allah zai tattara mu komai sai ka gaba duniya ne ta zo tana binka in kuma ya zama hawa hawa maka kawai duniya ce ba lahira to kuma sai Allah ya sa ya ja'ala faqarahu bayna aini sai Allah gama ka da wahala kai ta turka turka kuma ba abin da zaka samu ne abin da aka rubuta maka da ba ka mutu ba zai shine zaka ci ne salatu ga Allah sallallahu alaihi wasallam wa Allah dole ka tuma da sai Allah da kuka dinu musulunci da musulunci Allah ma rayuwar albarka Allah subhanahu wataala ba mu da wani mai albarka Allah kare ka samu da kasashen musulmi da wani musulmi wanda suke a Falastin Allah subhanahu wataala agaza mu Allah subhanahu wataala sanya jarrabawa da suka zama da sababi ne da kuka addinin musulunci da musulmi wanda suka mutu Allah subhanahu wataala ya kan su Allah karbe su a matsayin shahidai ya rabbal alamin jami'an tsaron mu Allah subhanahu wataala ya taimake su dukkanin masu kokarin tada hankalin musulmi da kuma cutar al'umma musulmi Allah ya sa mana sharrinsu da abin da ya ga dama ya rabbal alamin اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت الله أكبر الله أكبر